تناهى حان للصبح البلاد لا يفرج كربا فات يغنينا ويزرع da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zon mana a dukkanin rana irin wannan ta juma'a wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a ya datar da mu da lokaci da yake amsar addu'o'in bayinsa mu yi addu'a a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya karɓa inda abin ƙi Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi a wannan rana mai albarka marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya wanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama mu kuma Allah maɗaukaki ya sa mu cika da imani idan masu sauraro ba su mance ba satuttukan da yau gabata mun amsa tambayoyi wanda muka a al'ada shirin kuma idan wani lokaci ya zo ko wani abu ya zo mukan ɗauke akala shirin mu koma domin tattaunawa akan wannan abin da yake fuskanto mu muna godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara ara mana rayuwa muka ƙara kewayowa yau ga a sha'aban ga ramadan yana doso mu Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wannan wata mai albarka da rai da lafiya mu kuma samu damar yin wa Allah maɗaukakin sarki bauta a cikin wannan wata mai albarka ga mu a cikin sha'aban ramadan yana doso mu kullum maraba muke wa ramadan maraba muke wa ramadan to shirin ma yau zai yi wa ramadan ɗin maraba ne ta yadda zai ga menene abubuwan da ya kamata ya yi masalale ga 'yan uwa wanda ya kamata a ce 'yan uwa za su faɗaku ko za su tuna wanda ya sani a tunasar da shi wanda bai sani ba kuma a karanta masa yaya ya kamata a yi wa ramadan maraba akar makallahu kamar dai kullum yau ma ni ne aminu khidr idris tare da dr abdallah usman umar gadan kaya akar makallahu ya zami maraba ga ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da ya sake haɗa fuskokinmu cikin ni'imarsa a wannan wato rana mai albarka a ranar juma'a ba abinda za mu ce sai dai mu yi wa Allah godiya ta baraka ta'ala da ya kawo mu wannan sati wanda ina jin a lissafi dai malam aminu bai fi mana sati biyu wato da riskan ko kuma mu tsallaka zuwa ga wata ramadan ba ina jin fatan dukkan wani musulmi na kwarai shine Allah ya sa yana da rabo a kai ya sa ya kuma dace ya kuma wafaka shi haƙiƙanin gaskiya godiyarmu ba za ta maimaito ba ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa muna da nisan kwana ya kuma ba mu lafiya ya kwanta mana da hankali har yau aka ce gashi mun zo wannan wata ko muna tunkarin wannan wata ya Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala muna muna muna fatan Allah ka samu cikin wanda za su azumci wannan wata mai albarka kullum idan Allah yau mutum ni'ima ya taimake shi ya ba shi wani wani alheri to ya kamata ya gode wa Allah ɗin tabaraka wata'ala kamar yau malam aminu nake tunawa allahu akbar ina
nake tunawa wato ga mu nan mun fara wani darasi da yake yi muna fuskantar watan ramadana ga shi yau ma mun sake zuwa muna yi wa allah godiya da ya- ya rabautar da mu ya datar da mu da tunkaran wannan wata yan uwa musulmi um, musulmi duk a duniya suna ƙoƙarin tunkarin wata ramadana ne wato bi kulli fayatul inaya kulawa ta musamman sannan suna himmatuwa suna shiri suna kimtsi don su fuskanci wannan ramadan duk wanda zai fuskanci wani babban bako ya kamata ya masa shiri wal muslimuna yafrahuna bi qudumi ramadan duk musulmi a duniya suna farin ciki da zuwan watan ramadan wa yastabshiruna bi fadlihi suna yi wa junansu bishara da falalan wannan wata Anas dan Malik Allah ya yarda da shi amin ya ruwaito cewa manzo Allah ya kasance ya du'u bi bulughi ramadan yana addu'a dangane da riskansa ga waɗannan wata da muke tunkara nan gaba kaɗan insha Allah a watan ramadan idan watan rajab ya shiga annabi yana cewa tun daga watan rajab annabi yake a tarairayin ramadan allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan allahumma barik lana fi rajab allah kai mana albarka a watan mu na rajab da sha'ban wanda yanzu muke cikin sa wa ballighna ramadan kuma ya allah ka isar da mu watan ramadan kuma musulmi um, suna yin addu'a in wata ya zo na Ramadan Al- Allahumma qad azallana shahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal shahada wan nishata wa izna fihi min al-fitani wannan addu'a ce da musulmi suke yi kullum ana so kowane musulmi idan wata Ramadan ya tunkaru ko ya zo a mutum ya rinka wannan addu'a ya ubangiji Uh, ga wannan wata mai albarka ya ya same mu ka kubutar da mu a cikinsa ka kubutar da shi a cikinmu kuma ka azurta mu da azumin wannan wata ka azurta mu da tsayuwar dare a cikin wannan wata ka azurta mu da himma da kokari da nishadi kuma ka kare mu daga fitintinu a cikin wannan wata saboda abin da suke sani na falala da ke tattare uh, a cikin wannan wata mai albarka da eh, rahama da Allah yake saukarwa akan bayansa da kuma ainihin buɗi da Allah yake yi na arziki da alkhairai duka a cikin wannan wata ah, kuma da ɗaure shaidanu da ake kamar da zamu zo mu karanta insha Allah ta'ala Allah yana buɗe ƙofofin aljanna ah, idan watan ramadana ya tunkaro ko ya zo kuma Allah yana rufe ƙofofi na wuta yana ɗaure manya-manyan shaidanu masu taurin kai a wata ne na kaka'ar muminai masu imani da suke cin kasuwa su more su samu rahama da jin kai kuma su yi wa Allah bauta a mumini bai da wani wata mai falala da yake samun amfanuwa da shi a yake samun ganima mai tarin yawa irin wata ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a, ya tarbiyantar da a, musulmi wato dangane da amfanuwa da, da, da, da wannan wata mai albarka so mu yi ƙoƙari mu yi masa shiri a, mu yi ƙoƙari mu yi masa tanadi idan an ce shiri yan uwana galiban abinda mutane suke fahimta wasu suna nufin a ai mai tanadin kuɗi a mai tanadin kayan abinci a mai tanadin kayan more rayuwa kayan bacci wanda fankarsa ta lalace je tashe ta mai AC ya je ya gyara esin sa wanda bai tanadi dan abin da zai kashe bai je ba shi yake nufi ba wanda wannan yau mutane abin tausayi sun fi mai da hankali dangane da wannan shiri din akan shiri ne shiri na imani shirin gangan jiki ake nufi yawwa shirin gangan jiki kimtsi yaya mutum zai kimtsa ya shirya wa ibadar ya shirya wa zama da yunwa din ya shirya wa yawan karatun ƙur'ani ya shirya wa yawan zikiri ya shirya wa yawan ah, ah, ah, ibada amma za ka ga wani yanzu za je ya- ya ya cika su ɗinsa da katan-katan na madara na taliya uh, shinkafa kuskus wacece in uh, watan ya zo a jiya ta siyan katan-katan na kajin turawa dinnan ana ta siyan abubuwa kawai mutane kai ka ɗauka wato abin da suka ɗauki wata ramadan shine watan aje a ci abinci kawai a karya kashi wanda ba cewa aka kada a ci abincin ba amma wannan ba shine mafi muhimmanci ba kuma ma tanadin sai ga mutum yana yin tanadin ma wa kansa ba ma ya tanadin ya zai taimaki mutane ba so wallahi wannan kuskure ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah su su yi wa kansu tanadi mai kyau ba tanadin alfahari ba mun faɗa da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda a maimakon su samu lada ma akan ciye-ciyen abincin ma zunubi suke samu yawan almubazzaranci da zubar da abinci a cikin wata ramadana bai lissafu ba mata ku ji tsoron Allah ana nan ana ta burace-buracen dafa abubuwan da ba a da bukatar su saboda kwaɗayi ya fi yawa a wata ramadana da yamma ana da kwaɗayi sai mace ta je ta zabga abincin da ba za su iya cinyewa a gidansu ba wani abincin ma wallahi ko kallonsa ba za a yi ba saboda an riga an yi buɗe baki cikin ya cika ba za a ci sai a zubar da shi a nan garin a nan garin akwai unguwar da unguwannin da babu almajirai a ciki ba almajirai da haka abinci dole zubar da shi suke kuma babu tunanin ba su ɗauka su kai gidan gajiyayyu ko su shigo da shi cikin gari inda mabukata suke ba su kaga wannan ba karamin haɗari ba ne kuskure ne tabzir Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin akwai waɗanda ake haramta musu falalan wannan wata ba za su same shi ba kaga mutum ya zo ya rayu a watan gaba ɗaya ba a gafarta masa ba manzo Allah ya muna addu'a ga wadda Ramadan ta riske shi har ta fita bai ibada da za a yafe masa ba ya kamata musulmi ya yi ta ibada da za a nesantar da shi daga wuta a gafarta masa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce jibril ya zo min wata rana ya ce duk wanda man adraka shahar ramadana wa lam yaghfir lahu ba'adahu Allah fi nari duk wanda ramadan ta zo ba a gafar ta masa ba to ubangiji zai jefa cikin wuta kuma jibril ne ya gaya masa annabi ya ce amin ya ce duk wanda ya riski iyayensa gaba ɗaya su biyu a watan ramadan ko ko ɗaya daga cikin iyayen bai yi ta ibada ya musu biyayya ya taimake su ba da za su ainihin wato sa masa albarka har Allah ya fi masa ba to shi ma wannan Allah ya sa shi a wuta in ji annabi subhanallah sannan duk wanda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wa annabi salati ba a cikin wannan wata shi ma aka yi masa wannan mummunan addu'a to kaga akwai abin tausayi a cikin wannan wato an nuna mana mu da hankali mu yi ibadar da zamu shiga aljanna sannan aka bude mana wasu kofofi kamar bin iyaye da taimakon iyaye wanda wannan bayani nake gaya ma na kayan ciye-ciye da shaye-shaye da morewa da shakatawa wato wato duk mutane suna yi wasu sun manta ma da iyayensu yanzu wannan tanadin ba lalle ya kai wa uwarsa ko mahaifiyarsa wannan tanadin wake tunanin hajiya ma za ta ce ta fama ne jibrilu alaihissalam shine malikul wahyi shine malikul rahma wanda yake dauke da wahayi da rahmar Allah kuma yayi wannan mummunan addu'a ga wanda duk ya shiga ramadana bai dage da ibada da bin Allah da kusantar ubangiji har Allah ya fi masa ba so mutane ya kamata su shiga tetayen su gaskiya a abubuwa da suke faruwa na kaucewa da kuma fasadi ko sakaci a watan ramadana bai kamata mutum musulmi ya shiga ya shiga ciki ba gaskiya fi sabilillahi fi sabilillahi wato wato wato abin tausayi shine ka duba fa shedan shedanu ma fa daure su ake fa shedanu daure su ake a wannan wata mai albarka wai dan a ba mu dama mu yi wa Allah bauta mu samu rahama amma wallahi wani sai ya nemo abokinsa shaidan din sun zo sun shaidanci ya nesantar da shi daga daga amal ta'a bin Allah tabaraka ta'ala so a kullum abinda mutum ya kamata yi ya rinka tuna abin da Allah ya masa na baiwa yana so ya samu rahama da haka mu kiran mu anan a yanzu shine lalle musulmi su yi kokari su yi shiri da kimtsi a su taimaki kansu a su yi ibada a cikin wannan wata mai albarka a su samu lada akwai abubuwa da yawa da suke tattare da da shi wata ramadan din wato um, wadda za mu yi bayani a kansa na farko dai shigan watan Allah ya farlanta yin azumin watan Ramadana ne a shekara ta biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina sannan kafin annabi ya hijira yana azumi amma ba azumi ne na wajibi na tilas ba sannan ya zo Madina ya tarar da mutane suna azumin ashura shi ma ya ce musulmi su je su ci gaba da yi shine azumin farko na dole da aka wajabta da Allah ya saukar da Ramadan a wannan shekara sai aka soke wajibcin azumin Ashura aka aka aka dauko azumin mai gurbin sa da azumin wata Ramadan um shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madina wajada al-yahud yasumuna Ashura da samu yahuda suna azumtan Ashura ya tambaye su an sabab fi siyamihi mai dalilin azumin su ga azumin goma ga watan al-muharram shine ashura suka ce ai innahu yawmun najallahu fihi Musa an fir'auna rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa daga damkar fir'auna fir'auna ya yi ya kalaka annabi Musa a ranar Allah ya kubutar da shi goma ga watan al-muharram dan haka dan farin cikin Allah ya kubutar da annabi Musa suke azumin a maza Allah ce mu muka fi cancanta nahnu haqqu bi Musa minhum mu muka fi su cancanta da annabi Musa fa samu shukra lillahi annabi yayi ta yi wannan azumi don yi wa Allah godiya aka ci gaba da yahudu suna yi musulmi ma suna yi amma ce nahnu haqqu bi Musa minkum mu muka fi ku cancantan wato mu yi wannan azumi kuma mun fi ku matsayi da kusanci da annabi Musa ya umarci musulmi ya ce aje a yi ta yi ya tura a unguwannin Madina a cewa aje a ta azumi kar a zauna lalle rana goma ga wata wato aje a yi wannan azumi din to sai kuma ya ce layin shekara ta zo sai ce layin isho ila qabilin asuman na tasi'a wal ashir in Allah ya kai ni a ƙarshen rayuwarsa kenan da da Allah ya kai ni shekara mai zuwa to ba zan yi goma kaɗai ba zan yi goma da tara da goma shine tasu'a shine ake cewa tasu'a da Uh, ashura na'am ba kamar yadda suke cewa wato wato tasu'a da tashura ba
kamar da hausa ne a karama kai hausa dan da shi muka sai a ce kuma tashura ba tashura ba ne ashura ne Na'am.
wancan tasu'a na'am wannan kuma ashura na'am Eh, shi ne ake cewa dai ah, kamar hausan da shi din aka yi tasu'a da da da ashura so annabi ya yi wannan azumi ah, na goma dai bai samu damar yin na tara din ba amma Na'am.
dai ya zama sunna tunda ya ce in ya kai zai yi wannan ainihin wato azumi din Mm.
to wannan shine shimfiɗa ta farko dangane da wa wato shi azumi da aka fara yi to daga baya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo azumin wata ramadana a shekara ta biyu daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, kamar yadda nasoshi na alqur'ani suka yi bayani ah, dangane da farlantuwan yin azumin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum لعلكم تتقون لو تآير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه هرز وكرشي to waɗannan ayoyi aya farko ta kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum ah, ita ce ayar da aka kawo ta don wajabta yin azumin ramadan um, ah, sai Allah kuma ya bayani ya ce ayyamun madudat wannan al'ijmal ila tafsil kenan an ce ai azumin ramadan sai aka ce kwanaki ne waɗannan kwanaki kwanaki ne na wata wato guda ɗaya yawwa sannan kuma aka yi bayani cewa waɗanda suke da tsufa da shekaru ah, ba za su iya azumi ba to su sai su ciyar wa alal ladina yutaquna fidyatun ta'amu miskin ta'amu miskin wanda ba su da hali sai su ainihin wato fidiya su ciyar wanda ba su da lafiya tsofaffi dattawa kenan amma ni da kai duka gaba daya fa man shahida min kuma shahara falyasamhu duk wanda ya halarci watan to ya azumi haka Allah ya ce kuma ya fifita yin azumi akan yin sa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun a ku azumi shine ya fa alkhairi gare ku bayan azumin Ramadan akwai azumin muka da aka lika su su ma na nafilfili ne wanda musulmi ya kamata ya yi don ya samar wa kansa aikin alkhairi azumin ashura da na yi bayani yana kankare zunubin shekara guda duk wanda ya azumin ashura sannan akwai siyamu yau arafa ga wanda ba arafa da yake ba shi ma yana kankare zunubin shekara kafin shi da kuma shekarar da take bayansa shi azumin ashura shekara ɗaya yake kankare zunubi azumin arfa shekara biyu shekarar farko da ta bayanta na'am to akan makallau kafin ka dora bari mu je shashin tallace tallace mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka ga wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna maraba ga ramadan dakta kana tsakiyar ah, bayani akan azumi wanda yake ana so mutane su ringa yi na'am kamar yadda muka bayani Allah cikin alkhairansa da ya so ga wannan al'umma a bayan shi wata ramadan sai ya liƙa masa wasu azumumuka da eh, ban sunan shi ya kamata musulmi su rinka yi na'am kuma ya sa musu lada kaga ga azumin arfa ga azumin eh, sh- wannan ban sunan shi eh, Tasu'a, tasu'a da ashuwa ga siyamu Sittu Shawwal.
dawuda situ shawwal litinin da da ka gani duk waɗannan azumi ne dukan su gaba ɗaya sun shiga ƙarƙashin faɗin sa ta'ala wa anta sumu wato ku yi azumi shi ya fi alkhairi gare ku ma'ana shi azumi yana da amfani a rayuwar ɗan adam aslan na'am shi sa malamai har yanzu da safen nan kafin na tafi nake ganin wani rubutu ma da aka yi littafi ne guda ma wai at-tadawi bi ramadan na'am yin maganin cututtuka na gangan jikin ɗan adam da yin azumin wata ramadan aha.
mana dalilin azumi kawai na ramadan din nan automatically yin azumi yana maganin cututtuka da yawa Mm.
kuma za ka gaskata wannan yayin da inda za ka je asibiti za ka ga inda da ramadan ne za ga da yawa gadaje ba mutane na'am yawanci an warke eh ba a fiye zuwa ba saboda ba cututtuka da yawa ana yin cuta daidai gwargwado kadan kadan amma ana yin sallah sai ka ga ana ta neman Ana gadon ta layi.
kwanciya saboda ciye-ciyen abinci da da ake yi to kaga Allah ya ce mana mu yi wata guda muna wannan azumi shi kansa ba ba ba ba karamin alheri bane ba da haka ana so at-tahab at-ta'ahhub shiri kimtsi li shahri ramadan wal istidad li qudumihi da kuma shiryawa saboda fuskantar wannan wata mai albarka kuma abin farin ciki ne kwarai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un cikin suratu yunus a kullum mutum ya zama yana farin ciki da falala ubangiji tabaraka wa ta'ala a- a, ya gode masa godiyar shine mu yi azumin tun da ya ce mana a, ya ce mana mu yi. yanzu wasu bakin ciki suke yi yawa wasu bakin ciki suke yi Am, me yasa saboda wai za su yi ta zaman yunwa mutum ya- ya buɗe bakinsa ya ce shi wallahi azumin nan fa bana sai a hankali azumin nan bana shi kaga mutum yana ta kushewa yana ta suka wallahi wannan ba karamin hadari bane ba wallahi a yayin da magabatan mu na kwarai wato a, ake ake ba da labari a, a shiri suke na gaske suna murna suna addu'a Allahumma ballighna Ramadan saboda suna tuno faɗin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi kowane aikin dan adam ana ninninka masa shi kyakkyawan aiki guda ɗaya a yi guda goma bi ashirin amsaliha ninkinsa ninkinsa guda goma har izuwa saba'in a ce daif ninki ɗari bakwai ɗari bakwai annabi ya ce banda azumi azumi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce banda azumi ya fi karfin wannan ninkin gaba da illa som azumi nawa ne fa inna wuli in ji Allah azumi nawa ne wa ana ajizi bihi ni ne nake yin sakayya da shi hadisin imam muslim ya rawaito shi ba wanda ya sai ce ma ga ladan azumi yawwa ba wanda ya sai hana ya ce ma ga ladan azumi saboda Allah ya ce shi kawai shi zai sakayya shi san me zai bayar so daga nan muminai na kwarai suka gane cewa hannuwa daga dukkan abubuwa na shahawa a watan ramadan kusantar iyali ko yin abubuwa na ah, more rayuwa da rana a ramadan da rana ah, wato in an hana ka wannan to kuma ga abin da za a ninninka maka na sakayyar ubangiji da zai maka da gidan aljanna kaga kaga ba karamar ba ba karamar ni'ima bace ba so ya kamata mutane har yanzu mai shiri mai kimtsi na ibada da imani dangane da wannan ah, ainihin wato ah, zuwan wannan azumi Um, akwai abin da ya kamata mu kula da su na'am mu musu kimtsi shine sallar tarawih sallar tarawih kafin sallar tarawih daukan niyyar azumi musulmi ya kamata ku sani cewa abinda aka ce da an ba da labarin an ga wata a azumi Na'am.
idan dai an ga wata an ce an ga wata wata ku zai kowa ya gani da idansa ba Mm.
wayar kama yanzu wani baka gani sai ka saka gilas ba ko baka bane haka yake takardu da muke karanta wasu ba sa iya gani sai sun saka gilas to ya mutum zai ce wai sai ya ga wai wata da idon zai azumi gargajiya ce magana cewa sai na ga wata da ido na zan yi azumi wannan gargajiyanci ne kuma ba addini ba ne kuma ba inda shari'a ta ce wai ka ƙi ka ɗau azumi ai azumi ɗaya ai azumi biyu wani lokacin har uku mutum yana cin abinci ba mu ba mu ga wata ba wai wai wai ba su yarda da labarin da ake bayarwa amma kuma kullum kana jin BBC da America kullum da labarin wance da labarin wani su duk ka yadda ai kana ji amma a haɗu a baka labari a, da, da umarnin jagorori na musulmi da sarakunan musulmi da sarkin musulmi a zauna a hana ido bacci a wannan dare a yi ta bincike ana bibiya a zuwa ba da labari cewa an ga wata kawai ka zo ka ce wai- wai kai baka gani ba kai baka yadda ba to dakta kaddara ma an je an yi kuskure ma ko an yi kuskure to za a samu lada akan yin azau to dakta dama amma shi babu wannan magana din dama shi azumin nan da na ramadana akwai wata magana ce da a shari'a take nuna mutum sai in ya ga wata da zai yi ko kuma dai su in an bashi labari a shari'a zai iya ga ɗauka an baka labari an ga wata kawai to shi kansa annabin ya yi azumi guda tara yayi sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat na'am annabi shekara tara yayi yana azumin ramadan shekara tara shekara daya shekara duk a cikin su gaba ɗaya sau ɗaya taɓa gani na'am sau ɗaya kuma sau ɗaya taɓa cikin
labari ake bashi kenan duk labari ake shi a matsayinsa na annabi ma gaba da sai an bashi labari gaya masa ake an yi an ga wata kawai sai ce ya azumi to ya wani zai ce wai sai ya gani da idansa kuma ana kira ga malamai ya kamata a ji tsoron Allah waɗanda suke da mabiya mabiya da jagorori ne a cikin al'umma a haɗa kai shi ya fi a raba kai raba masallacin idi wannan su yi idi yau wannan su yi gobe wannan wannan ba daidai ba ne wallahi kuskure ne wallahi yawa kuma babu hujja da dalili a shari'a akan wannan so ya kamata mutane su ji tsoron Allah ana daukan azumi ne faman shahida minkum shahra falyasum Na'am.
sumu li ru'yatihi wa aftiru li li ru'yatihi Hmm. me idan kenan idan idan an gabata ku yi azumi idan ku- kuma an ganshi ku sauke na'am fa in gumma alaikum faqdiru la idan eh, yayi nusan ba a ganshi ba to a kaddara a wata riwayar fa akmilu iddata sha'ban 30 ku cika irgen sha'ban ya zama 30 washi gari ku dora
a ɗau azumi a dora a dora a dau azumi na'am don haka farko daukan azumi da an ba da labari a rediyo tunda dole yanzu rediyo za mu dogara shi ko waya ko wani abu Hmm.
matukar muna da jagoranci mu musulmi muna da shugaba sarkin musulmi shine shugaban musulmi sarakunanmu da muke tare da su a jihohinmu su ne jagororinmu Hmm.
to dole mu musu da ba mu da dalilin da za mu saba musu wani ra'ayi na siyasa a ina son wani a ba na son wani wannan kuma wani abu ne daban a bashi gefe daban amma idan an zo harkar addini kada siyasantar da abu a cikin harkar addini a shigar da san zuciya a haɗa kai musulmi a azumi tare a sauke kuma tare na ɗaya kenan na biyu musulmi a yana da kyau a himmata da da da sallar tarawih tana da ƙarfi kwarai da gaske hadisi ya zo sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu yana cewa man kama ramadana imanin wahce saban wancan riwayar man sama ramadana na'am to akwai man kama kuma na'am wanda ya tsayuwar watan ramadana duka daga farko har ƙarshe yana mai imani da Allah da neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba ki daya na'am to amma dakta ka ce man kama ramadana wanda ya tsaya to eh, a ramadana baki daya dole sai mutum ya yi raka'a sha sha sha din nan ko kuma a'a ko da raka'a ɗaya ɗaya ko uku uku kullum yake ya wadatar a'a ai abin da shari'a ta ce ga abin da aka ce annabi na yi Mm, yana sha ɗaya ko sha uku na'am yawa magana ma ka buɗe mutane kofa ka ce wai raka daidai ma bata taso ba ku mala aminu ku kuke kuke rugurguje al'amura wani lokaci wani lokaci gaskiya wato akar magana wani za ka ga ina magana ka ce wai wani raka daidai haba mala mutane suna zuwa masallaci suna raka a sha biyu sha uku shafa'i da wutare sada ka zo kana cewa wai raka daidai wato dakta wani za ga an faro ramadanan da shi har zuwa goma sha sai ka ga kuma da wani dan rauni ya zo To wannan sai ga ya kuma- koma yin ko wannan kuma- uku ko wannan kuma biyar shi ta haka shafa.
sai i tafi wannan shi ta shafa Na'am.
na'am ana so dai lalle a tsaya lalle a tsaya lalle ya zama kowane dare na watan ramadan ka mai sallah tare da liman kwarai kuwa Na'am.
da liman ai ya fi lada na'am jam'i ne ai eh sallah haka albani ya faɗa a cikin qiyamu ramadan Na'am.
littafin shi. shi jam'i da na farilla da na nafila duka yana da falala na'am ya ce babu wani dalili ne bambanta eh duka za a samu in mutum ya yi shi kadai a gida ba laifi ya yi qiyamul layl ya yi Mm, yawwa in kuma ya zo masallaci to wanda ya zo masallaci akwai ladan jam'i yawwa an karanta qur'ani an sauke qur'ani sauransu kullum mutum ya je ya tarawihinsa haka a sha ɗaya ce ake ko sha uku mm, wani masallacin sha uku wani lokacin sai sha ɗaya to lalle dai mutum musulmi ya je halatta ya yi shine abin da ake da bukata idan mutum uzuri ya sa bai je jam'i ba a ɗakinsa kafin ya bacci ya yi na'am ya ba wa matarsa hakuri ta koma gefe ya yi sallolinsa ya gama yawwa to to kar mutum ya zo ya shagalta a gida da kallace-kallace da surutai da saurare-saurare da yanzu kuma dube-dube da taɓe-taɓen waya eh mutum bai zo ya sallar tarawih ba kuma ya zo yana abin nan to Ba daidai dakta bane wannan me za ka ce dangane da za ka ga wani shi yakan je masallacin ko kuma a gidan yanayi amma matan nasa ba ba sai shi kuma babu ruwansa
wallahi wannan rauni ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara eh ya ku wanda ku imani ku kiyaye kawukanku ku kiyaye kuma iyalinku daga wata wuta wadda mutunta mutane ne da duwatsu yaya mutum zai je sallah a masallaci ya je ibada da zai ya manta da matansa ya bar iyalin suna ta kallace kallacen fima-fimai suna dube-duben waya duk tsayayyen namiji yana tsayawa a gidansa a yi bautar Allah a bi Allah na'am ku kiyaye kawukanku da iyalinku ƙur'ani ya ce ba wai namiji ya zama kawai shi ta kansa yake ba tabbas abin da ka faɗa haka ne akwai mazajen da su kawai za ka shi da ƙoƙarin addini a karan kansa amma wallahi gidansa yadda ka san bola ba a damu da sallah ba yaransa ba sa yi iyalinsa ba sa wannan rauni ne kuma ya kamata mutane su sani wannan din zai affecting ɗinka wannan din sai ya shafe ka wallahi sai ya shafe ka dole sai ya shafe ka ba yanda za a yi mutum ya zo ba ni sunan shi ya zo ya manta da iyalinsa ba tare da ya sa sun yi ibada ba wannan kuskure ne gaskiya To dakta me zaka ce dangane da matan kuma da zaka ga sun yi aiki sai su ce sun gaji saboda haka ba za su samu damar yin wannan ibadar ta yin sallar To, ai- tarawih ba.
aikin ci abinci da hidindimin gida a watan ramadan din shi ma lada ne gaskiya Mm, shi ma lada ne amma fa ladan bai kai sallah ba ya na'am.
kamata ki sani Mm, in kin je kin gaji a kitchen kin gaji akan dafa abinci da soye soye da toye toye kin zo kin cika cikin ki kasan mata akwai cin abinci ai yawanci abincin gida su suke cinyewa sai kaɗan daga cikin su Allah ƙara musu albarka Allah Amin.
ƙara musu lafiya su Amin.
lafiya su ci su koshi su taimaki gida wannan yana da kyau kwarai da gaske Eh, amma dai akwai cin abinci mata gaskiya ba laifi akwai ɗiban abubuwa Um, to amma kada mace ta yi sakaci wannan gajiyar kuma ta zo ta hana ta bauta Allah kin bauta wa mutane baki bauta Allah ba kin zo kin yi hidimar mutane kin biya musu bukata yara sun ci abin buɗe baki kin toye kosai kin soye doya kin yi dankali kin yi koko kin yi kosai kin yi barodi kin yi wacece duk kin gama an zo kuma ana sallar tarawih kin kin baje kin ce kin gaji ba za ki yi ba akwai rauni kwarai da gaske dakta wace shawara zaka ba su ta zai taimaka musu dan su ringa yin Mm, su haɗa biyu sai su haɗa biyu daman ai mace ai yawanci amfanin mata yana bayyana ne a watan ramadana ai na'am kwarai kuwa a Eh.
sha hidima a kula da gida kuma a kula da Allah a na'am kula da kabari so ni shawara ta gaskiya su hada guda biyu a yi sallar tarawih kuma ina kira ga mazaje Mm.
a waɗanda unguwanninsu akwai masallatai su bar matansu su je su yi sallah a masallatai don wasu matan gaskiya ba su iya sallan ba na'am wasu ma ba su san me za su karanta ba eh wata ba za ta iya juriya ta yi wannan rakawayin ba amma in dai ta ga da yan uwanta mata ana ta yi ana yi eh alhamdulillah to a rinka barin su je masallaci tarawihi su yi in tahajjudi ya zo karfe ɗayan nan abbas su su je su yi yawa abbas su su je su yi sallah manzo Allah ya ce in sun tambaya la tamna'u ima Allah masajid Allah Mm.
idan mata bayin Allah sun tambayi za su je masallaci kada a hana su su je abbas su su yi a raya addini a raya sunna a yi sallah a yi ibada kuma yanzu alhamdulillah mu dai a nan Kano zan ce ba na so na faɗi wannan maganar ka ta tada ƙura eh amma in na ga dama zan iya faɗa in ce maka wallahi a tahajjud din nan ko eh mata sun fi maza zuwa duk wani masallaci da ka sani shahararre ne ana zuwa sallah matukar masallacin sun ba da dama mata suna zuwa to in ka ji za ga mata sun fi yawa wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana wato wato akwai alheri a tattare da mata na'am
wallahi suna kokari shi yasa koda sun yi wani laifi wani lokacin an yi wa'azi a kansu in ta tuno himmar su akan ibada bautar Allah ibada eh suna da kokari musamman irin na Ramadan din nan na yadda akwai masu sakaci a gida ba sa kulawa ba sa waye amma watan Ramadan din nan mata suna bugawa suna kokari wallahi to ba ka ga dakta doki ne da da ba su saba zuwa ba wannan yake kai doki Allah masa albarka wannan doki da zai sa ya dokin ibada Allah ya kara musu shi yasa kuma ni wallahi ina tausayawa mata kwarai daga cikin Ramadan shi yasa gaskiya ina kira ga a wannan kira ne na musamman ina kira ga mazaje lalle lalle a ƙara kuɗin cefane daga Ramadan ta kama a ƙara wa mata kuɗin cefane gaskiya su. na'am dan su duka sayan kaya da yawa kamar ya su su walwala sosai abubuwa sun yi tsada abubuwa sun yi tsada a ba su kuɗi sosai su yi cefane mai kyau na'am yawa a sayo kayayyaki abubuwa da yawa su gyara kansu su gyara tukunya kamar ya su gyara kansu dakta kamar yaya baka gane ba Ah, yanzu yanzu kai fa kai magana mace za ta zo ta yi ni tana wannan wahala eh ai kaga ya kamata a tar- ya zama akwai kuɗi a kugunta ai
a rika ba ta wani kuɗi eh a sa kudin cefane mai kauri sosai da ramadan saboda suna wahala wallahi ba kai namiji ba kai lalle ne ka iya gane dame dame ake siya ba yawanci kudin da ake basu a ramadan din nan na cefane baya isan su na'am baya isa mana aminu baya isa baya isa kuma yanzu kai ka san al'amuran sun yi tsada so dole ne maza ku yi kokari lalle a yi kokari a ninninka kudin cefanen nan saboda zuwa ramadan a ba su dama su gyara kicin sosai su hidima a zo a yi maka abinci hankalin ka ya kwanta in baka bada kuɗi ba ya za ka ji daɗi wata mata ta ce in a bayar a ga gyara a gida in ba a ga- in ba a ba- in ba a bayar ba za mu haɗu a miya haka ta faɗa idan an bayar za a ga al'amura sun gyaru dama iya kuɗinka iya morewarka a gidanka matan zamani kenan na'am iya abin da ka bayar na kuɗi iya morewanka da abincin da zaka ci ka shakata ka ji ka karya kashi mai kyau iya kuma rowarka iya miyar kukar da zaka gani da da da da da da, da, da matsi da zaka gani a a cikin abincinka so gaskiya magana ta Allah damu watan Ramadan wata ne na kyautatawa wata ne na yalwatawa wata ne na farantawa a ƙara wa mata kuɗin cafane sannan kuma kira da nake na biyu na'am kira da nake na biyu shi ma wannan yana da muhimmanci Mm.
gaskiya ya kamata a takaita yin aure a wannan watan kamar ya yawaita yin auren nan a wannan wata musamman wato auren ba auren zawarawa ba auren 'yan mata saboda abubuwan da suke faruwa sai ka ga a yin auren yara tun wuri tun cikin shekara ba sai dab da ramadana sai a zo a yi aure a hikima ce aka rama kalla don su aure a gidajensu su samu ladan wannan watan na ramadan to barin gaya maka illar ni kaga almajiri ne mai karantarwa Na'am.
duk shekara ba zan iya irga ma iya adadin fatawoyi da nake karba na lalata azumi da masu sabon auren nan suke yi ba to malam mutum dab da ramadana wani fa sati biyu kafin ramadana an mai aure Mm. wani gobe za a ɗaura madana za ta wani gobe za a daura ramadan a daura a daure kaga na'am aure ya halatta a koyaushe a yi shi hatta a cikin ramadan din ma ya halatta a yi na'am ba haramun bane ba Eh.
amma saddan zari'a don toshe kafa ta yaduwar wato kurakurai da barna ya kamata kafin ramadan da wata biyu wata uku ya kamata a rinka yin auren nan in ta kama amma a cikin watan shawwal sati biyu bayan ramadana ko kafin ramadana sati uku a zo a mutum aure wasu ba sa iya yin azumin da yawa mata suna bugowa wa- waya mazajen sun bata musu azumi ai ta wasanni ai ta lalata azumi ko kuma a ƙi a dau azumin ko kuma a karya azumin wallahi malam bina adadin barkaci so gaskiya ina kira ga iyayen yara ya kamata ku wannan wani abu ne na sirri ya kamata ku duba gaskiya a rika kai shi bayan sallah kenan bayan sallah ya fi na'am a bar su a koken su a haka sai azumin su a haka a koke kwarai kuwa akan abje ai musu aure su zo su lalata azumi bai da kyau Mm.
da yawansu akwai akwai waɗanda ba sa iya yin azumin ko kuma su yi sai kaga an kakkarya shi da yawa Eh.
wannan na gaya mana ala ilmin wa basira akwai akwai wanda aka ce malam Yawwa.
bayan sallah ya ce ana bin sa azumi shida sai abokansa suka ce to kai ba mace ba ba Kai ba al'ada kai haila ba kake ba, eh.
kuma bai je tafiya ba Eh.
Ya- ba kai cuta ba ya aka yi yace babu ruwansu inna lillahi kaga abin da nake gaya ma ko to wallahi ana samun mashakil fa akwai matsaloli ya kuma mutane yawanci sun rafka da basu lura ba daure dauren aure da ake yanzu wani gari aka gaya mun Eh.
wallahi wani gari aka gaya mun a watan shawwal din nan sati biyu kafin ramadana an daura aure na yara yan mata da zaura ya fi ɗari kaga wannan ai ai kaga akwai hadari wallahi ba kowa ne yake iya jurewa ba a fahimce ni fa jama'a ba cewa ne haramun ne ai aure a watan shawwal ko sati biyu kafin azumi ba Mm.
ba cewa ne haramun bane ba amma abubuwan da suke faruwa bayan daurin auren rashin rike azumin Mm.
sannan kuma abu na biyu da nake nake ta daɗa jan kunnen iyayen yara ko in ce masu aure su kuma to sai fa an yi haƙuri da irin nau'in abincin yaran nan na zamani yanzu mutum zai zo yana ɗauki ya auro yarinya a a kafin ramadana wallahi sai kun yi haƙuri da abincin da za su yi muku dan abin da ke faruwa malam aminu na'am mafi rinjaye da yawa daga cikin matan nan na yan- yan matan zamanin nan ba su iya abinci ba a yi haƙuri da wannan kalmar a yi haƙuri na san za ta tada kura da yawa da yawa daga cikin yara yan mata ba su iya abinci ba malam kwaba ake yi da yawa sai wanda Allah ya kubutar akwai kaɗan daga cikinsu sun iya abinci kala kala kala kala kala yanzu mutum ya zo ya kashe kuɗin sa ya auri yarinya kafin ramadana ya zo ya kashe kuɗi ya je ya cafane ya sayo kaza ya sayo kaza a cika firij da naman kaza da naman ah, saniya da naman akuya da naman wane ne yarinya ta zo duk ta bi ta ruɗe ba ta iya dafa komai ba dakta a- a- ‘Ya'yan na- indomi ‘yan ƙarshen zamani kenan, ‘yan dafa indomi.
dakta ba abin da ya so za ta girka iya gurgudun iyawarta ba kenan in ta iya ta girka an ci Yanzu kai Malam ba- Aminu ba ba rauni ba ne ga yarinya ‘ya mace budurwa ‘ya shekara goma sha a ƙasar nan, a ƙasar Hausa a ce wai bata iya dafa abinci ba, yarinya bata iya dafa abinci ba.
malam mazan ne wani sai kalle ta ce taimar dambu kuma ka ga yanzu kamar ba lokaci ne na
to yanzu ita ya aka yi- ya aka yi ita bata je ta koyi dambun ba. Ai aibu ne ga ‘ya mace a ce wai ta iya abu bata ce bata iya ba. sai yawan kwalliya da goge-gogen fuska da menene gani ya gagal da yawo a gari da matsa jiki da fitina da kin saka hijabi da yawo yawo a gari ba a iya abinci ba a gano ai ba daidai bane iyaye ya kamata ku kai ayan ku su koyi gurin abinci wallahi na ji daɗi yanzu a garin nan naga akwai wurare da mata wayayyun mata suke suke budewa wato na abin nan na- na na koyar da Koyar da abinci abinci.
kaga wannan gidajen koyar da abincin kaga wannan gidajen koyar da abinci wallahi suna saving na aure da yawa suna hana mutuwar aure da yawa dan wallahi ina gaya ma akwai namijin da wallahi zai sake mace in bata iya dafa abinci ba To yanzu a watan ramadana ina mai albarka malam ka je ka auro yarinya budurwa ka kashe kuɗi ka zo ka tara mata kayan arziki da kayan alafu- alatu bata iya dafa abinci ba dakta dan dankalin nan da ake soyawa a sarrafa shi kala kala wallahi wasu basu iya ba sai yarinya ta zo da safe ta yi maka tagumi me za a dafa maka kaga wannan ai ba daidai bane ba ko abun bude baki ce ta buga wa mijinta waya wai me za wai wai wai wai me za a maka na bude baki wannan kauyanci ne ai ya kamata a ce yarinya budurwa ta iya nau'in kayan buɗe baki barkate miji sai ya zaɓa amma in ki da inda na sha faɗa a karatu duk inda ka ji mace tana yawan tambaya me za a dafa ma me za a dafa maka wato basirar ce ta yin abinci kala kala babu Na'am.
kuma maza ba sa son wannan abu to dakta ai ya kamata mace ta san irin nau'in abincin da mijinta yake so a rayuwa ba sai ta yi ta tambayansa ba ya kamata a ce mace ta san favorite color na mai gidanta kala hatta kala wani kala mai gidanki za ki ga in takalmi ne ya fi son kala kaza in riga ne ya fi ɗinka kala kaza in hula ne ya fi ɗinka kala kaza amma matan wannan zamanin ba su sani ba yanzu da yawa za ka tambayi mata mata yan matan nan na zamani da ake aure lambar takalmin kafar takalmin mijinta ba su sani ba soyayyar kawai in gaya ma a iska take tafiya wata tsohuwar mace ta ce ta ce ta ce ta ce ai soyayyar nan ta ƙarya suke yi wanda takalmi in za su sayo wa mijin sai sun buga mai sun tambaye shi kar- na- lamba nawa kake sawa shekara nawa kina tare da miji ki ma san lambar takalminsa ba Dakta.
baki san ah, kaza ɗinsa ba dakta ba ka ganin dangane da ramadanan nan da ya zo ga azumi ga aiki ya nemi su yawa kamata i maza su ɗebar wa matayen masu hidima na aikin gida don su tallafa musu a amana aminu karka je ka kwanto ruwa yawwa kaga nan a garin nan muka zo muka yi wa'azi muka ce a rinka kula da mata ana ba su kaza ba irin maganganun da ba a faɗa ba wai an san an, an shagalta mata an sangarta su za a kashe aure na ce ai mace sai da kaza ya za a yi ma mace ta rayu ba kaza kaza ya muhimmancin ta a wajen mace ai yafi a, a wajen namiji wallahi to aka ta faɗa to yanzu wannan idan mai gida ya samu dama ya ɗauko 'yar aiki ta taimaki matarsa a Ramadan ya yi kyau amma ina gaya maka akwai wanda shi kuma ya fi sha'awar abincin matarsa abincin matarsa to ka zunguro kuma lokaci ya yi da haka in an samu dama a ɗauka musu yan aiki in ba a samu dama ba kowa ta je ta yi aiki a gidan mijinta ta samu lada ta samu aljanna To, dakta ga Eh, lokaci ya Allah riga ya ta gane mana da mu.
masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Amar Gazali Yakubu. A sawan sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sadani da ku daga sashen addinin Musulunci da Hadiza Balanta take jagoranta Aminu Khidr Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وينشر الهدي إيمانا وموعظة